إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ganin na ga darasi na wani zama yau da bakwai ko? ga shi da Allah subhanahu wata'ala ya haɗa ma markas ahalus sunna da jama'a wanda ke gwal karka da abin nan da magaram jamhuriyar nijar izami darasi na ɗari da bakwai cikin littafin mota ta imam malik rahimahullah muna dai cikin kitabul hajj sati da ya gabata mun yi bayani kan kwana a makka kuma a kwanakin mina wanda yake mina wasu wadda aka ba uziri na kwana a makka waɗanda suke da hidima ta alhazai suna iya kwana a makka su zo su jiwon su koma amma ba shi ba ba damar mutum ya kwana a cikin makka koma a minan ne ba a kwana a wajen iyaka ta mina ganin cewa mina tana da iyakoki kamar yadda arfa suke da haka muzdalifa akwai iyakoki wanda duk wanda yake cikin wannan iyaka ko a ƙarshe yake to kamar iya tsakiya ce ta mina ko muzdalifa ko arfa babu wani wuri da aka kayyada amina sai ka sauka a wuri kaza ne yayi ko ta hilada haka a arfa haka a muzdalifa babu wani wuri da aka ce ladan shi daban ne da wani bangare duka wurin aka ma matsayi guda da makaranta baya nasarar na ta a arfa ita wa kamtu huna wa arfa kullum mawqif haka yi a muzdalifa cewa na tsaya a nan amma dukkan arfa wurin tsayawa ne babu ko dutse ko kusan dutse ko ina ne babu wurin da ya wani wuri matsayi a wunin arfa duka arfa arfa ce haka muzdalifa muzdalifa ce din da kwana ɗaya ne haka ita ma mina din da kwana ɗaya ne amma sharaɗi ka kwana a cikin minar ka zam ka wuna a cikin arfan a wuna a kwana cikin muzdalifa din da yau da iyakoki na sanannu kuma alhamdulillah yanzu dai iyaka tana bayyana a hili nan da manyan alamomi shi ne darasinmu da ya gabata yanzu sai rami da jima'a jiwa ta jamara wannan wurin jiwa wanda sunna ce daga cikin sunnoni na jefa duwatsu a wannan wuri jewa duwatsu shi ne domin abinda yake zauwa kan mutane wannan labarin gani ya zo cewa a lokacin da annabi ibrahim alaihissalam ya nemi yanka isma'il a tarihin nan aka kawo shaidan yakan bujiro mishi ya jehe shi har zuwa da wuri to abinda ake so kai dai a yanzu wurin ka sa a ranka wata sunna ce ba cewa ba wai shaidanin ne kake jiwa gashi nan wanda wannan sawa wannan abin aka shaidani ne a wurin ake jiwa har ake cewa babban da karamin da uwar suke ba da ibara ta shaidan babba da karamin sauransu kuma wannan shi ya kawo za abu da ake gwadawa abin mamaki aikin haji wani iya tsinuwa la'anakan lahu wani iya jewa katon dutse wani jewa da karfi iya bara iya zagi su dai shaidan kin ne a gaban suke jiwa wanda wannan shi ya sa duk abin da na jahilci a wurin sawa cewa shaidani ne a wannan ramu to rami uku ne a yana yake ta yi tunga sa kawai matsala kenan ko shi ma rabuwa yake daban-daban gaskiyar magana kurin sunna ce daga cikin sunnonin aikin hajji sunan ibrahim alaihi salam sunna ce ka yi jihu tsakowa bakwai a kowane rassar da aka jewa a rami guda kwanaki ɗaya biyu in kai nuku jewa a rami duka hukun gaba daya kuma wannan rafi akan kurin kana aikata wata sunna kur shine abinda yake kanka kurin na ba wani cewa ga shi ka babban wahala kana tsini mai albarka kana mai kaza kaza kaza wannan shi yasa aka ce ai wani ai da yashi da yashi shi dan shi dan ya rama haka suka ce a wasa mu me ya ce da ba me ba ce ga haka a ce da yashi shi dan shi dan ya rama ya rama shi ma wai wanda ya komo da ajin haji kuma yake ajin banza shi ya ce shi dan ya rama Allah shi ya to zu wannan bayanin wannan sunna ce ta jiwa zai maka yawara cewa haddathani yahya an malik annahu balaghahu anna umar ibn khattab kana yakif inda al-jamaratayn al-ulayayn wuqufan tawilan hatta yamalla al-qa'im cewa labarin da yake ciki malik ya samu labari umar ibn khattab radiyallahu anhu daga amma cewa malik ya ce balaga ne kaza kake na akwai wani wanda mun malik bai gaba umar ba ma umar ba malika san bai gaba sahabi san a rayuwar shi ba inda ya gano sahabi ko da karamin sahabi in sa annabi malik malik tabi tabi ya ga dai almajiran almajiran sahabbai din shi ya ga almajiran sahabbai amma bai ga sahabbai ba shi ya tabi tabi tabi wanda ya ga sahabi ba shi almajiran sahabbai shi malik tabi tabi ne kenan a cikin mataki na uku to kenan to yace malik yace labari ya same shi to kaka nan ba akwai ta hanya ba babu wane ne ya gaya da malik daga umar ba amma da labarin da aka samu daga umar cewa ya tafi inda da jamaratain ulayn yana tsayawa wajen wannan wurin jiwa guda biyu na farko simatul kenan ta adana da wusta kayan aka bakin domin uku ne ɗaya biyu uku to an san asali waccan inda ake jiwa ita ta ukun wannan da ta jami'atul aqaba ita bayan jiwa ta ba tsayawa kurin hucewa ake ba tsayawa kurin huce ake to amma akwai sunnar addu'a a bayan kai je wata daya zaka dan samu wuri kai addu'a kalli ka'aba kai addu'a kai addu'a to kan kai gaba ka je ta biyu ta ma kai je ta kai addu'a ka addu'a to kan kai gaba mun zaka ta uku kurin huce ake to nan abin da sai ga maka Umar bin Khattab yana wata doguwar addu'a har mai tsayuwa zai kosa wani shi ne maganar cewa wani mutum zai kosa a kan tsayuwa da wannan lalle akwai tsayuwa da addu'a a wurin amma maganar cewa don akwai masu kacewa iya karanta kusan abin za a karanta fitul bakara na abdullabin umar sai dai hanyoyi da sun tabbata dai na magana iya jimawa yana addu'a wani wurin to shi da yanzu wata wannan ruwaya isnadin hadisin yana da rauni da ifin hadisi ne kan ka'ida ta asalin abin hadisi amma masala ce sananna dai ya tabbata hanyoyi tabbatattu yin addu'a a wannan wurare illa a yanzu wani abu ne wanda iya da wahala a yanzu ka iya wata doguwar addu'a domin kaɗankin ma ana yi ana kora ku suna kora ku da aka ce a tsaya a yi dogon addu'a a cunkoso na yanzu ta wurin zai shaƙi wurin zai wurin zai rikici mana ya cin ba shi gaba da shawala shi sa da kun kaya da wurin gama dama kana yi sana tura ka kana yi an haka ila ka wuce don babu wani damar tsayawa wata dogon addu'a a yanzu a wannan wurin balle kuma a waccan ta akaba ita ma bayanta duk wani abin wani akwai hikima cewa ko a yanzu balle a da in aka ce ko a da kima balle a yanzu a ce bayan wannan abin da tsaya kana dogo a da wurin abin bai yi wa tsarin zai zai samu kala gaskiya amma su ka suna aikin su cewa in gaba in gaba in gaba in gaba in gaba har dai a samu tunkoso ya rage a wurin to dai yanzu da ko a da amma wannan isnadin hadisi na da rauni wa haddathani an malik an nafi anna abdullah ibn umar kana yaqifu inda al-jamaratayn al-ulayayn wuqufan tawilan yukabbiru allaha wa yusabbihu wa yahmaduhu ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة abinda yake wannan ruwaya cewa abdullahi bin umar yana tsayawa nan can labarin umar ne muke magana na rashin ingancin ruwaya nan kuma labari na abdullahi bin umar shi aikin da yake adorin yana tsayawa yana manaka yana tsayawa wajen wannan jimrakin guda biyu ta harko da ta biyu duka wannan sai ta nan asibitin olaye ne ke na harko guda biyu don wuri uku ne kenan abiyin na harko yana tsayawa kuma ce hukufan tsawilan yana tsayuwa mai tsawo ta misalin bakara ake karanta ma aunin nan ke nan abu iya jima kware a cikin abubuwa da a dani yana wala yanzu yukabbiru Allah wa sabbihu wa yahmudu wa yad'u Allah yana kabbara kuma yana tasbihi yana godiya ga Allah yana addu'o yana roƙon Allah a duka wani wuraren ya kabbara ya tasbihi ya gode ma Allah a wannan wuraren daya da ta biyu wala ya ƙashi inda nan aqaba amma bai tsayuwa a wajen jamratul aqaba kenan ta ƙarshen wadda ga ita ƙarshen menene kuma sai farkon zuwa makka wannan shine abin da kaga nan ko da wacce ruwa bata inganta ba ta kamar to ta bila wannan ita zan ta inganta kaga dai mas'ala guda ce ta yin addu'a wurin addu'a ne kuma inda dama ka masu wannan cin a yanzu wannan dama tana da wahala ba amma an bar kama kai don ba ma dama gaske a musu an barkan maka sai ya ce wa haddasa ni wannan ruwa ta inganta ta abdullahi bin umar ya ce wa haddasa ni a malik annafi anna abdullahi bin umar kana yukabbiru inda rame da jamarati kullama rama bi asati na bin da yake so kama shi abdullahi bin umar yana kabbara inda rame da jamara lokacin da yake jihon wannan majiwa ke nuna ramin wurin jiwa tsakuwa suna aljamara wurin da ake jewa wannan tsakuyoyi kullama rama bi haka duk lokacin da ya jewa na Allahu akbar Allahu akbar ko wata kenan ko wata tsakuwa guda ana mata kabbara a lokacin jiwa wannan abin da ya tabbata daga Abdullahi bin Umar kenan aikin su dama asali ma zama yana kabbara kuma baya na kenan sahabbai suna irin wannan aiki bayan shi duk da in ce musu da yawa akan kawo irin waɗannan labarai an ce annabi ya kaza amma ma kama sahabbai sun kaza sun suna kawo manganin saboda karantar da kai bayan annabi abin ba shaye shi ba abin ya ci gaba da gudana yanda ya yi bayan shi ma haka ake yi gana kenan hanzu kenan magana tana na a wurinta na yin kabbara a lokacin jiwa na jama wa haddasa ne an malik annahu sami'a ba'd ahli al-ilm yaqul الحسى التي يرمى بها الجمار مثل حسى الحذق قال مالك وأكبر من ذلك قليلا أعجب إليه abin da yake wannan ruwa ta maliki cewa ya yi daga cikin malamai da malamansu suna cewa to an yi maganar jiwa ko wurin jiwa da menene ake jiwa ya ce suna cewa kwatamcin ya ce alhassan lati yurma biya aljimar suna magana kan tsakuwar da ake jiwa wannan wurin jiwa da ita misal hasal hasar kwatamcin yan tsakuwa wadda ake jiwa za a tsakanin yatsa biyu wani ba cika hannu ba ake da ƙasar dutse tsakuwa ƙarama wadda za a sa tsakanin yatsa sababa da bama a jiwa kasa kaman don kaman wake sun su kaman zaman wake ko dan aka ce san zaman wake zai kwanta da wani abin wannan babu shi kaman fula tsarkin shi dan abin karami da haka tsakuwa karama ba katuwa ba to wannan tsakuwa da ya bayani sun haka ma malik yake cewa wa akbar min zalika qalilan a'jabu ilay wa tai dan tsakuwa kenan ta dan ciwa karaman ga da dan ƙara girma malik ce ya zama yadda ma mai sunan tsakuwa ba kenan ba ila karama tsumur ba dama dama da babu iyaka da hajjam gina shi da almuhim ba dutse ba abin za a cewa a nan a jewa gudu wannan dutse ka tuzo ko jewa ta wai mai jewa mai ƙari haka zai cewa wannan bai mutanen sun kawo jajayen wani haka ce kaman duka mamaki kun jahilci ko na kun shi dinda ba ya tato dole a jahilci kenan shi ne kuna magana kenan mai aka ce tsakuwa dai mai yadda dama karama da take zaman suka ce kamar alkama kamar wani wani gun ba su kai aljuwa ba yan ce kamar zaman aka ce dan wake ko wake za mu ce sun haka ne dai amma dai mana ce yan karama wata yi waken kaɗan haka sama a jewa sai to kenan shi ma daga nake ce a ajabu ilayya kenan mai yan dama dama ta yi birgi shi ya yi goyon bayan a yi da ita magana kenan ita ita karama wa haddasa ni an malik النافي أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق هو بمنى fala yanfuranna hatta yarmi al-jimar min al-ghad nan abinda yake magana wanda rana ta hada mishi a tsakiyar kwanakin yanyane na nama kwanaki na mina mina a tsakiya ai mina bayan ranar sallah kwanaki uku ne kwanaki uku ne na harar sallah tunai ka magana tsakiya kenan an yi kwana na washe garin sallah na ɗaya an yi na biyu bayan na biyu ai akwai na uku manta akara ko manta akara ne ko manta akara lasu malaka magana jirgiri wanda zai cika kwana na uku to idan ka bari a kwana na biyu rana ta hada maka amina ana shi ne ce dole ba ka huta ba daga mina sai ka yi jiwa rana ta uku wanda haka ne ba matsala ka haka ne da magana kinan wanda yake so ya shiga cikin wata ajala gaugawa na an baka dama bayan sallah ta layya kai jiwon kwana biyu kamar da ake mahi yawa a yanzu haka ne kenan an baka dama amma kakka bari rana ta hada maka amina domin ta hada maka amina kenan ka shiga kwana nan kan muka sana ka'ida kowane kwana dare ake fara yi kahin wuni wannan shi mahi bai cikin kwallon mutane sun yi ɗauka ya an yi wuni ake dare kuma ya zama ta mutu ahira ya ce maka ya ce ba daren juma'a ya san alamishi kenan anan kwa daga aka garin juma'a shi da garin juma'a mutum tambaya ita mara alamishi amma ba amma ba madar juma'a ba sauran da mutane musu ka aka da cewa dare yake farawa kafin gudu to kaida ta shari'a kullun dare yake farawa yau misali muna yau muna misali da tarawa ko dare yanzu muna cikin daren alhamis idan ce alhamis daren da ake farawa kafin wuninta wannan shine kaida in za ka magana kuma cikin sauƙi zuci ma cikin sauƙi misali yanzu muna cikin sha'ban ana yau dubo hari a ranar tana haɗa shi an ga wata a ina muke ramadan muke sai muna cikin bari magana muna cikin ramadan mun ku hara kenan muna harkon dare na ramadan harkon dare na ramadan haka ne wannan shi ke kawo ɓangaren ɓangaren haka ce ɓangaren suna aka samu ɗan rikici mu a nan domin sa'alar jamhur banda imam malik in aka ahi yaro misali a yau yau laraba idan tun daga asuba ra'afin da inda keto har zuwa fadawar dare yau muna wunin laraba annan sallasalam ta yi aku an yi masabi ana yanka ma yaro wuni na bakwai to wuni na bakwai kenan su jamhurin gaba daya suna kan tun da wannan yau mun laraba yau a ce laraba ya samu laraba ko awa ya samu laraba ke yi a ce laraba daya laraba daya alamishi biyu juma'a uku subudu hudu ladi biyar litinin shidda talata za a yanka ba laraba ba ana kan ka'ida amma shi imam malik ne fasar cewa he ta yi sai a hudda ranar aihuwa bata cikin lissafi shi imam malik duk da cewa wasu malaka sun ce a hatta cikin malakan suna ga sayan abin ba wata madogara suna ga fasa da wata madogara wajen imam malik wa za a dogara akan ta a hudu bisa da hudu shi hatta yanzu malaka sun komo daga goyon bayan wannan fikin sai imam malik kama kan hudu wannan ne ko da mun jamhuri kan haka suke kenan a nan idan aka haifa maka yaro inda dare ne inda ba za ka samu ittifaqi yau laraba rana ta hada aka yaro to anan da malikiya da tabin gaba daya ranar laraba za a yanka me ya masalar yanzu muna da ranar alhamis zama da yaushe ne yamma awal alhamis ake alhamis juma'a subutu ladi litinin talata laraba ya yanka an yanzu daidai din aka aihu da magariba zuwa asuba to anan da malikiya da wacece gaba daya wannan rana in ta kewayo ta wuce yau misali laraba ta dare ko a asuba aka yaro laraba za a yanka wannan kowa da haka nan inda ka samu matsala a cikin yawan a daga asuba zuwa fadawa rana nan ne yake da saɓani a wajen imam malik ba a sa wannan rana aikuwa shi ne kenan shi sa ta a yanka laraba in ta kewayo shi a wajen malikiyan ɗaya ne da daren da wunin gaba ɗaya a malikiyan ɗaya ne ko inda asuba ta yi har zuwa asuba waccan ba ka a yaro za a yanka a wannan ran take za a yanka wajen jamhur kun ga shine magana mai kun madogaran kwara ta yi zaman hujja kanta cewa a yi wa yaro lissayi ranar da aka ahi shi kuran yau aka yaro tun daga asuba har zuwa magariba ka samu yaro kurin ka sa suna rana waccan wata wuce yau laraba ce ya ka ce suna talata laraba wajen a wunin laraba amma magana a wunin laraba daga asuba zuwa faɗa rana don laraba aka haihu ya ce suna da talata ne don laraba ɗaya ne wannan shi ne kuma za mu gani abubuwa ba na hili mutum ba na bai kaga ba a kace misali yanzu a bisa hararre lokacin da annabi ke ba labarin babu wani wanda Allah ya rike mata hira na mutum guda cikin annabawan Allah Yusha yaron Musa da salam annabi ce shi kadai aka rike mata hira na me yawa kana Yusha yayo bayan kun san banu Isra'il bayan sun tsallaka ruwa Allah ya musu umarnin yaƙar mutanen Araiha ko mutum Udus sun kasa sun bar gajiya wasu bus iyawa Allah musu jarrabawa da shiga cikin atti ko cikin dimuwa ko to ai wannan dimuwa da aka shiga aka hana su shiga su bus cikin baitul maqdis kuma sun bar masa wasu kan zama cikin dajin wannan tsawon kusan shekara 40 to a wannan shekaru duk wani dattijo da mutu tun daga Musa Harun duka an suka mutu cikin wannan ba wanda shiga Musa bai shiga gari ba haka Harun ba wanda shiga cikin garin baitul maqdis daga Musa har zuwa har zuwa dattijo to lokacin da suka samu warwara daga wannan dinwa Allah dauke musu kuma zaka ba su samar damar su je wannan garin iya nan kan gabuci Allah ya umarnin ku shiga ku yaƙi su ku kama garin wanda sun shirya yaƙi an an kulla gwabzawa tsakanin su da kahure na Badar Makka zamu ce ko azuci areha suka ce anan ana bugawa ana bugawa Allah ya ba su kora su musulmi a wasu musulmi ne ba yahuda ba ma yahuda ganin musulmi suke a wancan zamanin don suka tare da annabin Allah suna jihadi fi sabilillah ai wannan abu ne matsalar matsalar yahudawa wata banu isra'il wannan abu ne wanda a qur'ani ma akwai shi to su kuma akwai tarihi Allah wasu umarnin shiga baitul maqdis to shi sai su juyi abin sai su ce su kadai suke da haƙƙi wannan garin ai Allah ma a qur'ani ma Allah ba ku ya ba ku labari Allah ce shi ne garin mu nan ce kasa mu tsaki ku cika garin Allah ba mu damar ya kata sai su bar cewa ai Allah ya ba su umarnin shiga baitul maqdis a matsayin manzo na Allah jihadi fi sabilillah akan doka ta Allah ba matsayin makabila bane ba to su suka mai jiya ban zai koma akan matsayin kabila ta kuma matsayin kabilanci kenan suke korewa wannan ba mai haƙƙi wannan garin sai su alhali garba tarihin ai su huta suke daga wa annabi yusuf shine dan yankin palestine shine dan yankin shine ta masar ya shekaru masewa kuma Allah ba shi umarni cewa su dawo gida daman can suna zaman yanci yanci rani ne duk sun jima sun yawa amma suna yanci rani suna cikin gallazawa cikin aikin musa alaihi salam an aiko shi ga fir'auna kuma aikin musa na biyu bayan magana fir'auna ya ɗauko bani isra'il ya mai da can palestine shine aikin musa alaihi salam a wancan zamani kenan da musa da ya ɗauko su an tsalaka da fir'auna sun kuma palestine sun shiga yankin amma shiga gari ya musu wuya kin Allah ya ba su umarnin shiga na garin akan jihadi fi sabilillah to an zo ana ana buga ana buga ana bugawa sai ran juma'a ne ta kuma ta sai bukhari sun wurare an zo ana bugawa to yayi kora rana za ta fada su kuma a ka'ida a shari'ar su raju ma'aikatar rusudu ba aiki ba komi ba komi ko ko yake komi ba yi ba in bai sallah ba komi a ranar to su kuma kina ran tawa da ɗaike tsaye zai shi ne wani annabin sai ya ce ya Allah ni dai ina ba umarninka an tsaye umarninka Allah a tsaye mata rana a tsaye da ita don a bashi a bashi sa'a guda ya ce tambaya sa'a guda yake so bashi ka yanta faɗa eh hai Allah bashi dama annabi da shi kaɗai aka rike mata rana sai da ya ƙare fatatakarsu ya ƙare tukwan abin tafiya kuma kamanta wannan shi ne a lokacin da lokacin da kaga wannan daren juma'a ne kenan ga ranar daren juma'a an shiga subdu na magana kenan subdu ce kenan ran juma'a da dare ran daren subdu yake shi na aka kawo ganima bayan ganima mai yawa an tara an tara to adatan kayan annabi isa sallallahu alaihi wasallam mutanen mutanen sai sau da annabawa suka yaki in yi annabi yaki ganima tara ake gaba wuri guda sai Allah Allah ya kuta daga sama gaba ɗaya ta kona min gaba ɗaya alama Allah mashi aikin su kenan ba bukata kuna shi gaba da ana kallo ya tsaya ana kallo a tara ganin da duka wuri guda baya a tara ganin man gaba da wuri guda mu ta shu da saman ta zagawa sai ta kona kun ya tara ganima ya tara ganima an tsaya na kallon wuta wuta tana zagawa ta wuta ta taba kaya ta koma ta kona ba wuta ta zo taba ta kasa ta kona ba kenan akwai matsala kenan akwai matsala cikin wannan abun shine ne ma yaya akwai matsala cikin ku akwai sata akwai abin da saura ciki fi kungulul to yanzu ya za a yi sai ce yanzu abin da za a yi da yake suna da kasa mun kabila gida goma sha biyu wannan da ya samu a ina da wani a wata familiya ka sata sai ce ya kowace kabila ko wani mutum guda da zo mu gaisa da shi na wata sanarwa da Allah iya gaisawa da wanda yake da barawon a cikinsu hannun shi kafin rike hannun mutum ya rike hannun a cikin hannun annabi annabi shawara ya ce to fikum a cikin ƙwararwa yake fikum hulul ku je ku bin da suka yi na an ga an ke yanzu an keɓance ƙabile na ɓarawo yake tun an keɓance gidan ya yi abinci cikin su cikin na kuna kawo wani kan saniya na zinariya zinariya kansa zinariya ai shi da ya kasa kuri ga kowane gaban sassan manza wani abin kasa kurin barin shi kan zinariya ga ko an tsayawa ba ne gaba karma arziki ba ne ba to wannan kan zinariya shi sa kasa kuri shi sa sai ya ɓoye aka hudu ana sa cikin kaya wuta ta kuna gaba daya kowa ya huda to kina muna sun magana kina kina abu ne kaida a shari'a kurin wuni iya ko wata rana ana hara daren takahin an ce dare wanda ke bin wani shi wanne ne na mun karanta wani dare ne shi kuma a gaban wuni yake wunin arfa daren arfa ita arfa an ba da dama cewa na wace duk wanda ya shiga arfa kayan kita alfajar a ranar ya samu arfa ita arfa ce aka bani damar saboda rahama ta Allah duk wanda ya zo arfa har ha keto alfajir in dai shi na arfa to ya samu arfa a ran shi ta shine wuni wanda yake dauka hukumcin dare wanda yake dauka hukumcin wani da ya wuce shi da zai zuna muna magana dai ta annan magana cewa wanda ya waye gari a cikin kwana na biyu ya bari ran ta fada jiwa na biyu na kwana na biyu to anan ba zai huta bai koma gida sai ya yi jiwa a ranar uku na yin waka samu a yanzu wasu suna komowa an aka yi jiwa rana ta biyu to ganin wasu masu naman jiran mota sai su komo hema sai su zamana suna jiran bus mota idan bisu ba ta zo ba an kawai ran ta hada maka shi ke na kwana za ka yi dole ka kwana ka yi jiwa na magana ke ba وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين وأول ما رجع معاوية بن أبي سفيان na abin da yake so kawo cewa asibin muhammad kenan yake ba labarin mutane asali idan aka yi jiwa na jamara a kawai ake tahiya ko a dawo da kawai ake zuwa na dawowa farkon wanda ya hara hawa abin hawa ya je ya jiwa mawuya ne bin abin sufiya shi ne fara zuwa a sama abin hawa ya je jiwa da wuce to wannan masala ce ta abin hawa don ababe kurin mu da zamu karanta a yanzu an zuba babu wannan dama ta maganar aje a kaje a ko a mota ko a balle abin dama ba ma magana abin hawa yanzu dole ka taya kafa illa kurin gatanci da ake ma mutane ko manya su ana musu khaima gab da jama'a hata shekarar nan da aka yi wani abu na cunkoso da aka yi mace-mace wani ana gasa gawata musu an san an yada jita-jita da bata hukumomin saudiya da bata abin dai cewa wani amiri ne zai jiwa ya zo wucewa aka tsare mutane ya kawo da cunkosa kaga wannan duk wanda ya san tsarin ya san ƙarya ce ba haka bane ba saboda amiri zai tsaya a wani wuri har ya zo a mota zo wucewa ba amiri ba ma ɗayan duk wanda ya san vip masu hali gaba suke da mina kawai za ka ba da magana ga dogon tafiya wanda ka shiga mota waye wanda za shi a mota wurin na maganar mota wurin kurin ɓata abin da aka so a yi dai bai da alaƙa da wani abin da ya zuciwa kurin tunkoso ne sababin shi kurin yan shiya ne me ya maganar shiya ba sa bin umarni amma ba sa saudiya asalin abin za su ganewa su ba sa bin umarnin sun raina su shi kuma ka'ida hanya ce alayyar tur zuwa nan zuwa nan dawowa kenan bai kamata ba wannan mai zuwa wani mai zauwa zuwa kanta su suka ce a dole sun bi a tana abin kenan hanya guda ce ba mai gida wace ba wannan zo na zauwa kuma wurin akwai wurin mutar daga hanya he zamanto suna suna shigowa can suna zarwa babu huta wanda musu gane ba tun da sahi ake yi ɗan wa hikimar Allah tun da wuri guda ne kai na ƙarshe baka sa abu da sauyi ka tura don ka wuce shi sai da wasu masu ke turo haka ake sai ana cunkusuwa ana cunkusuwa an haka ake sai ana zauwa ana zauwa duk wanda ya shigo a ran na farko ba wanda ya wuta sai wanda cikin mu'jiza kullum cikin Allah ya samu tsallaka ya wuce amma kuma haka ake sai ana zauwa kowa bai sani ba ɗan ba mu san ba an gani an jirgi an sama da kaftar sun hango da abin an gani ba ba gani bane ba an gura amma ya za'i da jirgi za a dauke su kuma su a wurin ba magana ba babin shawaran kowa ba su kansa an suka yi an matsayin su duk wanda ke da tsakiyar babin yin shan komi da ikon da komi suna cikin matsala ana kallowa ana kallowa da wani wani ba sani ba abin ne babu solution ba mu huta ne kurin ana kyau ana kallon su kurin kowa zuwa ke kuma taurin kai ne kurin himin shiga kai za ka yi ka zo haka ji tukuku tukukuku mai ƙarfin bala'in hudu mai wuce ya bulla can wuce haka da aka yi ta yi tsawon lokaci an mutu a shi ya ka mutane a ƙasa sun silke ma yi an wuna za an kakara ƙasa an saka ƙana musu zaka haka ake wannan mutu ya ya danne shi masar ya tsawo shi ana wu an yi rukun ya hawo su ya danne su haka aka ce ko mutane kuma a ƙasa kuma an taka duk mai ƙarfin ƙarfi ko an ƙasa sai an danne shi ko taka kuma a saman mutane ta saman gawa shi za aka mutu mutuwa mai yawa ma ba wani magana amiri kudin tunkoso ne na babu hanyar hucewa kowa ke shigowa sai da aka gaji kudin wuri tsaya a ran nan tun da wani hanyar wala ban da wuta ban da lahiya sai dai wanda kudin mai rabo wani hawa ta sama ya tsallake ina tare mun je bakin kamun mun san ba mun san ba an yi ba mun zo bakin harami na kan tsoho haramin shi kamar hausa mai kwalta ban kira shi amma bai sama abin da ke baya bai ya tsallake allah zai ya fita sai ki kayi alibala'i bala ya ta wuta kai wani bala ya kice wasu abin da kai ba shi ba abin da kai amma dan da kare wuta ya samu ya wuta ya tsallaka sai ki ali bala yau a bakin harabi ya so shiga da wafin fada to amma mun san aka ba sai gaba musu labari a shi amar ba da kura to dun da biyo na hanyar kurin bai wuta ba lahiya Allah ya kansa gauta musu gambe alaka shi da yanzu a tsari da aka tsaka baya saboda tsari yanzu ba ka iya ba ma magana ka dawo ale daban bai ku zama da hanya ma kuma hikimar da aka yi tun daga abu na automatic tun daga wani jama'a ko an kauta baka dama ka komo na ne a jama'a baka dama baka dama komowa an kama na kun dole ka tsaye a haka gurin kuma wani bai iya komowa ta wani hanya da tsarin da aka yi kuma dama yan taurin kai tsakanin ma ake rabara bai sai aka sa wani hijabi ka kuma sai tsaka dan wani wane sai ce tsallaka ma daga sai tsallaka ma sai aka sa baka gani nan baka gani an sa hijabi baka dan wanka nan to gaskiya a yanzu wajen wannan abin da aka wanda a yanzu dai a yanzu da wuya a samu ba magana kamuwa ba mu gina gamuwa da ke abin sanan abin gudun taurin kai ne na ishi a kawo rashin bin umarni suka bata wurin aka samu matsala kurin Allah ta ta masu kamata kurin kenan asali zuwa ake kawana dawowa shi an ce ma'auya shi ne farkon wanda ya fara hawa akan dabba ya je wa haddasa ne a malik annahu sa'ala abdurrahman bin qasim min ayna kana qasim yarmi jama'a yarmi jama'a jama'a al-aqaba faqal min haythu tayassara an washi abdurrahman bin qasim ce baban qasim muhammad daga ina qasim bin muhammad jika an wuka su jika daga ina yake jiwa ya cikin madawa daga ina yake jiwon shi ya ce minas ta yasa daga inda samu sauki gurin an daga inda ta baka kirin babu kayyadewa kan ansa nan zan zalma ya yi jiwa jamara daga batsin wadi daga cikin kwari bangaren wanda ne zamu ce hagun duk wani kaga ada ne yanzu ina kwari magana kwari ana magana hawa na daya hawa na biyu hawa na uku ina magana kwari yanzu duk magana kwari kwari ada ne duk abin da abu da wanda shayi mutanen da yanzu magana kori da magana kori haka kenan kurin duk inda ka samu saukin jiwa kurin ga jiwa daga dama daga hagun kurin ga jiwa kin babu kaidi sai daga wuri kaza to duk wannan gaskiya yawan jama'a iya kore wannan abun rashin yi wish ma gaba daya kenan haka yace za a jewa daga inda ya samu sauki yake jiwa qala ya haya su'ila malikun hal yurma an sabi wal marid فقال نعم ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهرق الدم فإن سال المريض في أيام التشريع رمى الذي رمي عنه وأهدى وجوبا نعم في كل ما مالك رحمه الله مالك يتشوى أما تنبيا هل يرمى عن السبي والمريض yaro ai ana ma yaro haji ko to yaro karami da mara lahiya an iya musu jiwa ko dole sai na kansu ya ce na'am kenan ana musu jiwa ana musu mutum aka bai lahiya iya baka sako wani ala ka jefa mini kamar jiwa ba ya je ba sabanin tawafi ana ibar ya warke ko kuwa a tura shi a kura a je a yi da shi amma jiwa na jamara ana iya mara lahiya wani je musu kamacin shi to nan malaka ramala bayan ya ba da amsa ana iya ma yaro da mara lahiya jiwa shi yaro da kuma da shi yake to sai ce amma shi mara lahiya ba yaro ba zai ɗauki lokacin da ake zuwa jiwa ya ninka kabbarorin shi a inda yake zai kenan lokacin da ya san ya aiki an ce a mai jiwa imam malaka ce ya rika yin kabbara a inda yake magana kenan a inda yake zai kawai kabbir hufin manzili amma wayar daman zai yanka dabba dalilin bai sami damar yin jiwa ba wannan zakin zai yanka fa'in sahar marid fi a yamin tashirik in shi mara lahiya ya samu waraka ya warke a kwanakin haji uku kwanakin yayyane da nama da kwana uku da na bayan sallah in ya samu lahiya ramar lazi rumi anu zai rama dan bai iyawa ne yanzu ya samu lahiya lokacin kuma jiwa zai rama wannan jiwa da aka mishi kuma ba da hadaya wujuban nan hadaya ba ta aikin ta mato hadaya ta fidiya za mu ce ta wajibci da aka ɗora mishi wajibi ta ba da hadaya don wancan jiwa da ya bari bai yi ba haka imam malik da rahama Allah qala malik imam malik ya cewa la ara ala allazi yarmi al-jimar aw yas'a baina safa wal marwa huwa ghayr mutawaddi i'adatan walakin la yata'ammadu dhalik malik ya cewa ban gaba bai tare kan da ra'ayin cewa wanda ya jiwa misali kaza wurin jiwa ba rawa ba cewa ai baka yi jiwa bai ka rawa babu wani shaɗin kiran ba da wani abin sanne babu sharaɗin alwala a wajen jiwa haka sai a yi tsakanin safa da marwa shi ma babu sharaɗin alwala haka kiran jamhur haka yake babu sharaɗin alwala me zai wakana an san tawafi dole he da alwala kuma ba a yin tawafi he ba a yin sa'ayi bayan tawafi me ya kawo magana zai yi ai mutum ya yi tawafi ya kare ko kayan sa'ayi ko cikin sa'ayi a rata wurin kenan magana sakin da ke anan me sa'ayin safa da marwa in bai kaɗa wafanka don arwallaka ta warware kakka damu ka ci gaba da sa'ayinka shi da magana babu matsala kan matsala a ce ya kaso ka sake arwalla ko irin tawafi a kullum za ka ci gaba da tawafinka ya ce ba wani laihi amma kai da gangan shi ne ce kenan kalmar da ya la'ara alallazi yarmi da jimara ban gaba wani abu akan wanda ke jiwon wurin jiwa a wuya sa'a bane safa da marwa ko mai sa'i da kan safa da marwa ko gar mutawaddin alhali bai da alwala ya da tamana ban ga ban da wala da yarata shine la da yarata ban gaba wani ya da sakewa daga ba bai sace kodi amma walakin amma abin da ake nema la ya ta'ammudu zalik kai haka da gangan dan a cikin aikin hajji abin mai kyau ayin kina abin da yayi ayin amma yin ba sharadi bane وحدثني عن مالك ودنا رواه حديث لو كما قلت دان غنن با صحابي بني با تابعي ne shi Qasim bin Umar kin da magana ha ha eh haka malik ce akwai masu ganin ba haka ba malik ce ba haka wani wajibi shi a malikiya imam haka akwai masu ganin ba wannan kakan shi ba magana wannan shi dai imam haka yi gani shi haka yake gari Allah shi kan gauta mishi ma kuma su ganin ba magana shi da yanka na sai me yake cewa sai wa haddathani an malik kada mun gomza mu da shi bangaren saukin gaskiya bangaren saukin ya dadi to suka ce ga yanka gurin gaskiya ba wajibi bane ba sai wa haddathani an malik annafi anna abdullahi ibn umar kana yaqul لا ترمى الجمال في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس abinda ke wannan ruwaya ta abdullabin umar iya fatawar ko cewar la turmal jimar ba a jiwon wurin majewa ta jamara fil ayyam thalath a wannan kwanakin guda uku na bayan sallah ba a jiwa hatta tazula shams sai rana ta gushe da tsakiyar sama ma'ana kin sai lokacin azhar ya shiga an san na rasalla tun daga an san ɗan masu udiri ake dare marasa udiri dai bayan hudu alfajir tun daga ranar sahiya dai wuni guda amma ita ta kwanaki uku ka'ida sai bayan zawal yanzu na abu ne daban yanzu ya gito na masa'alar yawa ko cunkoso sai hukuma take ɗaukar dokar cewa dole a rabawa kowace ƙasa lokacin huta an aka ce yanda ake a ce kowa sai bayan zawal zai zo ya yi jiwa to ɗayan biyu ne in ma cunkoso ku hallakar da kanku a wurin ko ku ta yi haggarin allah ba ida ba don da wanda ya san sa'uriya kwanaki na baya don lokacin muna zuwa ma wuri da ake wa arfa riye wurin jamara ake a sa bariyar ba mai gucewa suna jira ba abu da shi daidai zuwa sai abu da ya shi a shiga haka ake asali abu sai wannan abin da ake yi abin da ya ka aka fasa shaga na biyowa wani lokaci aka yi haka ana kuma lokacin da an yi hawa lokacin hawa guda ne ƙasa ɗaya sama ta babu ƙasar da aka hawa hudu to da akwai ƙasa kuma akwai gada da aka yake hawa sama sai ku jiwa ƙasa da ka suka ina da dole na gani da irin lokacin nan kenan to yanzu wani shiga da aka zo an yi tsare mutane bakin ba da arzawa tana yi mutane da aka rubu da aka yukura wannan to duk wani wanda yake gaba wannan da ikon da ta kun gada ta bude gada da ta bude nan dole da wanda haru da mun kun haru da kan daya aka taka mutane akan gadar tun da an turo da kai suka yi birki ta an turo ka masu turo ka dubinne ne kai duk ƙarfin ka bai ka iyawa kun ne mai ƙarfi kun shukuran kun ake hawa mutane na kai wannan mutum ake hawa da anan askar ma ba talak ba na ba sun sun kai kasan suka mutu sun kai ɗari hudu ma'aikatan soji da masu aikin sun kai sun kai ɗari hudu sun kai ɗari hudu suka mutu sun ɗari hudu ba yawa ba a rage ba yan aikin masu karewa mutane duk da gaba da kun taka cikin aka kauce da shi suka mutane lahira wasu mutu a saman gada aka taka wasu ka mutu aka wajen wado ka wani abin shi ya kawo kenan daga nan aka ɗauki mataki biyu na maganar aka tsara wurin hawan maimakon ɗaya aka yi tsari ba kada mace wannan mai famfa a aka wani ko da ke a gani na yanzu dai da kashe an zai alhamdulillah gaskiya babu wannan abin alhamdulillah zai kwarai an yi a wurin hawan ɗaya biyu uku hudu wanda kuma siya wanda ke zuwa ga wurin ba magana a cinkushe kun ba magana a tsaya a tsare ku a ce he kare ɗaya buɗe ayyar wani ƙa'idar ta shiga wannan furkin a danin mutane kaki nan da ruwa ta kawo ta a ce to yanzu a raba ta ce ta gari kaza ku fitar sa ya ƙare kaza da ruwa ta kuma akwai da ruwa mutane su a su kusa ta dole ya ƙare ɗaya wani masu ya saba ma tsari ne kuma ba a wani da ruwa ta kuma yana da ruwa za mu gano sarki a gaban yadda yake ba da dama ga wasu waɗanda suke jiwon a ba ta dama ma suka makiyaya kuzi ya kawo ya ce su je in suka yi jiwa ranar farko sai su gama na kwana na biyu na uku sai ɗaya rana sai shi ku kiwon ku dabbobin ba su dawa su ji kwan mai kwanan na biyu da ruwa ta kawo ta kiwo ta zuka da ruwa ta lahiya ta za a samu samun cikasi kwatan kenan sai da an ce yanzu kakka hoto lokaci kaza ba matsala bace ba duk da alhamdulillah ganin tsarin da aka yanzu mutane suna amsawa ko da wani mai taurin kanta shi bai zuwa ya zuwa sai ba kamar ba matsala wani sun je sun ji sai shi sa kenan ba matsala yanzu da kace maka wuta mai tsaye zuwa rikin to da yanzu abin gaskiya babu tunda wuta ake tunda sai ake tai to da kuwa kowa bai wuta sai dai da zuwa kowa ka dauko wuf a ci a shiga shi da dole ayi ayi mace mace to shine yanzu kan wannan mas'ala kenan ita ce yake cewa Laban Umar ka ajiwa an san kenan haka ne kaida an ba dan ba haka magana sai mai ban zuwa da shi ba sai ar-rukhsatu fi ramal jama'a wanda aka ma rangome na jihon wannan majewa ta kwanakin mina wurin jifa duwatsu haddasani ya haya an malik an abdullahi bin abi bakar bin hazam an abi anna abadda bin asim bin adi a kabarahu an abi anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam arkasa lira'ar ibil filibaitutati kharijin amina يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النحر abin da ke wannan ruwaya cewa manzana sallallahu alaihi wasallam arkhas li ra'il ibn yayi rangome ga makiyayan raqumma dan a ba su dama zama da raqumman su kasa bace kuma suna aikin haji makiyaye ne kuma an musu rangome mi fil baytu tati kharijin amina su kwana a wajen mina me suke za su yarmu ne yawan nahar za su yi jiwa ta ranar sallar layya su yi da kowa sun mai ramuna da gada wa min ba da gada liyomai sai su yi jiwon gobe da jibi na kwana biyu su yi jiwa rana ɗaya malik zama tafsirin magana hadisin a gaban sha Allah ya ce sun mai ramuna yawon nafar kuma ya su yi jiwa yawon nafar ranar ko kaɗawa ranar ƙare ƙasar a yamin mina shi ne yawon nafar ranar shi da ake kenan kaɗawa gaba ɗaya a kuɗin hutu ga mina don barin mina kenan ranar ta ƙarshe wannan hadisi ya bin malaka ya fasara shi a gaban sha wa haddasa ni wai wacin gaskata wa haddasa ni a malik an yaya bin sa'id an aɗa bin abi raba annahu sami'ahu yazkur annahu urkhita li ri'a an yarmu bil layl يقول في زمان الأول قال مالك yace me yake ni shi ya bin sa'id yake cewa tabin abi raba yaji yaji tabin abi raba iya ambata cewa an rangume ga ga masu kiwo muke ya gurin su yi jiwo su ma da dare ba tare mutane masu yi da dare a zamanin farko kenan da zamanin sahabbai aka aka ba matsala kenan sannan haka na ayi jiwa su yi jiwa da dare su yi jiwa su yi jiwa da dare qala malik imam malik yake cewa tafsir alhadith alladhi arkhas fihi wannan tafsirin wannan hadisin da ya gabata da makaranta me tafsirin shi tafsirin da aka ce manzon sallallahu alaihi wasallam arkhas manzon ya rango mai fi sallallahu alaihi wasallam li ru'ayl ibn ga makiyayan raqumma wannan hadisin da aka ta annabi ya rango min ra'al ibr fi ta'khir ramin jamal ya yi musu rango min jinkirin jiwa na ramin wurin jiwa me ma'ana shi ta jinji fi ma nura wannan alam malik zai tafsir ce abinda muke gani ita tsammanin ga ma'anar hadisin ji imam malik yace annahum su makiyayan raƙuma da aka rango me yake wakana su yaramuna yawman nahar za su zo su yi jiwa yawman nahar a ranar sallah irin na kowa fa'iza mada yawon laziyar yawon nahar in wannan wuni na biyu kenan wace garin sallah wanda yake bin ranar sallah in ya huce rama min algad sai su yi jiwa a washe gari washe garin kwana na riko kenan kwana na biyu na mai kenan bayan sallah ko in suka yi jiwa ranar sallah hestahi hesu zo a kwana na biyu na bayan kwanan sallah shi ne yawon nafar al'awal ranar hutawa ta harko wata da wannan nafar al'awal ai wanda mai Allah ce famanta ajiyar fiye mani sai su ma'alai ko mai famanta ajiyar fiye mani ai wanda ya hutu a rana ta biyu bayan sallah ko to shi ne ke nafar al'awal rana ta biyu bayan sallah wanda aka wanda ke gaugawa ba shi dama ya hutu ya dawo maka shi ke ya kare jiwon shi to shi ne nafar al'awal ke na rana na biyu bayan sallah ita kenan he su zo a rana na farar awal he su zo su makiyaya in suka ji wani sallah he su tsallake kwanaki guda kwanan na biyu su zo fa yarmuna liyomin lazi mada su mai ramuna liyomihim zalik he su ji wani jiya da ya wuce su da basi ba kuma da jihon ranna li'annahu la yaqdi ahadun shay'an hatta yajiba alayhi tunda ba a rama ba a ci a rama abu ya abin da ya wuce ya zama wajibi kanka kenan ya zama wajibi kansu ba su yi ta ba cikin za ta dama fai za wajaba alai wa mada kana qada ba zalika in abinda ya wajaba ya wajaba kansu kwanan farko ba su yi ta ba kuma ta huce shi ne suke nan ramuwa za su yi bayan ya huce fa in badalam nafar in sun ga a ran nan suke bukata su bar mina shikenan fa kad faragu sun ga yakin haji sai sai su wa ina qamu ila gadi in kuma sun zamna nan ko nan shi na rama wa nasu yawan nafar akhir isna ta da mutane su yi jiwa ranar ƙarshe tare da kuwa wa nafaru su kado nan mai almuhimmi kaga nan aiwatar da rura ta sa annabi sallama ya ba su damar su yi jiwa kafin sauran jama'a kai su su yi jiwa bayan jama'a bayan an yi zubuta rama gaba da ba duka ba su yi ba jiwa ranar ta biyu sama ga ba su yi ba kaga wannan ai da ruwa ta kawo haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su habbai irin su Abbas damar an san kwana mai wajibi ne amma Abbas da iya shayarwa aka fi dama ake zuwa ya kwana a Makka duk wannan kaga wani abu kenan kullum akwai da ruwa musulmi ta san da ruwa in dai akwai wata da ruwa da ta sa abu ka ta da hankali ka dole ya yi ko ta kai ba kai ba ka yi da akwai da ruwa kenan abin da ka canji a yanzu da yawa da ruwa take kawo sai ke canza wasu ababe dalilin gumman mazama fatawa su ga gaskiya kaza ana iya kaza ya fito ya kaza kuma sun akwai zarura wannan shi ne abin da yake wani wurin zikirin a kaci imam malik ramawallah ya fasara mana rangon da manzala yawan makiyaya shi ne tsarin yadda ake ma magana hadisin ba ga hadisin gwari-gwari da aka ce su yi jiwa yawan nahar su yi jiwa tsarin mutane wa shagari ba su zauwa ya kwanan na biyu ya so ya su yi jiwa wanda ranar ta wuce su su yi jiwa harar nan sun sun gana ma daga ranar ma su gida sun sun kare sa cikin wasu masu gaugawa an kuma suna so su tsaya tare da mutane amma sun koma ba su tsaya tare da mutane su yi jiwa rana ta uku kuma su tsaye shi kenan an kare wa haddasa ne an malik an abi bakar bin nafi an abi an na binta akan lissafiya binta abi ubaid nufisat bil mutadalifata fatakallafat hi wa safiya hatta atata mina ba'da an garabat ash-shams al-yawm an-nahar فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا نمي وكان سفية بنت أبي أبيد تعرض وتأديتا يتدم وانتا ita ya dan wanta safiya ta samu aihuwa a muzdalifa wurin da ake kwana an aka hoto daga arfa to ta kwana a nan da ake hutawa tun da ba hutu ba suna cikin shagara ta abin mai akta mai jego hatta aka taminan ba a da an garba can ba su samu damar zabuwa mai na ba tare sauran alhazai a rasalla sai bayan haɗawar rana na rasalla suka iso mina sun sami abdullahi bin umar a mina ya ba su umarni cewa an tarmiyar jamara hin aka ka su kai tsaye daga zawarsu su je koda da daren ne su je hijamara kuma walam yara alaihi mashi'a babu wani abu da za su yanka ko na abu shi ne da maza wasu san da maza ba ba ta yi tunar su mai sayi sun shiga dare na yi a ka da ruwa ta kawo uzuri ya kawo na shagala da mai jego wanda mun gaya muku jego ko haila ko nufasi bisa sauran aikin hajji balla tawafi ba abin da ba a yi aikin haji ko tsayawa rafa ko kwanakin mina ko jiwa duk wannan nifasi ko haila ba su hana shi ƙala ya haya su ila malikun amma na siya jama'ata min aljima fi ba da ayyan mina hatta yusi nan an wa imam malik rahimahullah tambaya akan mutumin da ya mance a cikin wurin jiwa uku ne sai ya mance wani wuri ya wadda ɗaya na biyu biyu na uku bayan ga wannan wadda ba mace jiwa ne a kwanakin mina he da marice da ana bayan zawa he da dare tana ce ma na ta times tsala liyanin mai ayi sa'atun saka mai lelin a wani ha malaka ce zai jiwon shi duk lokacin da ya tana bai yi ba ɗaya ne biyu uku ne tana kai tsaye duk lokacin da babu lokaci kenan zai zo ya yi jiwon shi ya kama sace kama yi sallin salata idan nasiha su mu zakara ha lailan wani haram matsayinsu ɗaya da wanda ya mance sallah kuma sai tuna dare ko rana aka kai tsaye zai yi ta nan saɓar mutane akwai masu tsammanin wai mutum ya mance sallah wai wata ya ta kewayo da ya kwasan jari ina ga jiya na mu tambayi ya mance sallah amma yadda asaba ce yadda ta kewayo haka ake cewa ita sallah duk sallar da ka bari duk lokacin da ka tuna ta ba a jiran komai kun baka laifi mantuwa ce amma kana bari bayan ka tuna to ta kiyo to ka shiga matsala ka shiga taka doka ta Allah kuma sai ka shiga laifi amma daga ka tuna kai tsaye zaka aula kai ta ko dare ko rana hurewa rana hada rana zaka yi ta ko wanda lokaci fala aka wuce ta bata lokaci lokacin aka tana ko hudoran abin da ta hudoran hauɗa na wannan fida ce amma farilla ko kana yi ranar ta hudowa za ka yi ta kuma manzo ake bada labarin cewa wanda ya sallaci raka'a daya ta salla asuba yayi ta da iya ta biya ta bullo ya sama asuba haka nan hudawar ranar bi hanata ita an salla farilla ce haka yace wanda ya samu raka'a daya ta al'asar yayi raka'a daya rana ta fara ta al'asar ya samu al'asar kenan abinda abinda nafila ce ake ba ayi hudo rana kwada rana amma farilla an aka mance ko barci kana tashi gurin kun za ka yi arwallah ka yi wannan sallah kowane lokaci ne man cewa ce kai duk lokacin da ka tsira kurin kai tsaye za ka tashi kurin ka yi ta ya ce kenan kamar wanda ya sallah ne kamar wanda ya mance sallah ne zai yi ta lokacin da ya tsira shi ma tsawafin ka yi ji wanda ka mance kowane lokaci ne kurin za ka yi shi dare ko rana sai ce amma fa'in kana zalika ba da masu hadar ko bi makka amma sai bayan kana maka ka bar mina au ba da makon mina ba ko bayan ka huta daga maka makanta ka tana ashe ni na bar shiwa ya ce fa'ale la hadu wajibun malaka ce za ka yi hadaya wajibi ka yi hadaya don ka bar jiwa wallahu alam na ga lokaci yayi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته